abinda nake so mu yi bayani a kan shi kamun sati mai zowa kamun lokacin allah da kowa ya samu littafin da za mu yi abinda zan yi bayani a kan shi shine shi mutum wanda zai taso daga wani wuri ya zo ya zamna ya saurari ilimi ko ya zo ya zamna ya saurari karatu wanda zai baro harakokin shi ya zo ya zamna domin ya saurari abinda allah ya ce abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce to menene Allah da manzo suka ba mu labari wata irin falala ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tana dama duk wani mutum da zai baro ayyukan shi na rayuwar duniya domin ya zo ya ba da minti talatin awa guda a sauraron littafin Allah ko a sauraron abinda Allah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce 'yan uwa musulmi ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ne domin mu bauta mishi duk wani abun da za mu nema a wannan duniya to abu ne na biyu a bisa abin da Allah ya daura mana sannan Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce mu ba don wasa ko don wargi sannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya mana ibadu da ya ce mu bauta mashi sai ya faɗaɗa mana ta hanyar da mutum zai yi wani abu kuma shi ma cikin ibada ne yake duk mutumin da zai zo ya zamna ana karanta aya Allah ana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka yana cikin ibada ɗai yake da wanda zai zamna ya yi tasbihi ɗai yake da wanda zai zamna ya yi karatun alkur'ani ɗai yake da duk wani wanda zai keɓanta shi kaɗai ya yi wata ibada balma wanda zai tasowa ya zo ya zamna wurin da ake karatun Allah subhanahu wa ta'ala da abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yana da wata falala wadda ba kowane mai ibada ba ne zai same ta ba kowane wanda zai zamnawa ne ba shi kadai yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala zai samu falalar da wanda ya baro inda yake ya zo ya zamna yake sauraron littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma yake cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun ku ambace ni Allah ya ce zan ambace ku washkuruli Allah ya ce ku gode mini wala takfurun kuma kada ku kafirce mini al-Imam al-Hasan al-Basri lokacin da ya zo tafsirin wannan aya sai ya ce ai Allah da ya ce ku ambace ni zan ambace ku ai Allah subhanahu wata'ala yana nihin cewa ku ambace ni a cikin abin da na farlanta muku Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana mu nemi ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mana ibadu al'imamu hassan basari yake cewa idan dai ka tuna Allah ka ambaci Allah a cikin abin da Allah ya wajabta maka to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai tuna ka a lokacin da zai baka abin da Allah ya ma alƙawali Allah ya mana alƙawalin idan muka zo duniya muka bauta musu zai samu aljanna haka ya mana alƙawali idan muka zo muka yi sabanin haka Allah ya sauke zai samu wuta to shine Allah ya ce ku ambace ni lokacin da kuna duniya ma'ana ku je ku nemi ilimi ku je ku yi ibada azkurukum ni ma zan tuna ku lokacin da zan muku hisabi lokacin da za a zo hisabi a baka aljanna ko a kai ka wuta Allah ya tsare idan ka kasance cikin masu ambatan Allah to wannan ambatan Allah da kake wannan lokacin naka da ka bada a wajen karatu to Allah subhanahu wata'ala zai ribe ka da idan rahama sa'id ibn jubair yake cewa ai Allah subhanahu wata'ala da yace ku ambace ni zan ambace ku yana nihin ai uzkuruni bi ta'ati azkurukum bi maghfirati ai Allah subhanahu wata'ala yana nihin cewa ku ambace ni da yi mini da'a ni kuma zan tuna ku ku tuna ni lokacin yi min da'a ni kuma zan tuna ku a wajen gafarata a lokacin da kake bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya hema Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da kai akan ayyukan kai sa ka aljanna to idan ka kasance a duniya kana cikin masu ziyartar wuraren da ake karatu Allah subhanahu wa ta'ala kai ma zai tana ka a daidai wannan lokacin sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kanka a daidai lokacin da kake bukatar wannan hayyo Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yake cewa allazina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu suke ƙara tsamin nutsuwa bi zikrillah da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambatan Allah ne tatma'innul qulub zukatai suke samun nutsuwa ashe mutum idan yana so ya samu nutsuwa mutum yana so ya samu kwanciyar hankali a rayuwar duniya to babu abin da zai samun maka da wannan sai ambatan Allah yana daga cikin ambatan Allah kuma mutum ya zo ya zamna inda ake tuna Allah inda ake karatun Allah shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake da alaka da karatu duk mutumin da yake da alaka da wurin da ake faɗin Allah ya ce annabi ya ce za ka samu yanayin nutsuwar shi da wanda bai zuwa irin wannan wuraren ba guda ba ne lokacin da wani bala'i zai samu lokacin da wata musiba za ta samu mai tansiyon zai iya faɗi wani zai iya suma amma duk mutumin da yake rayuwa da abin da Allah ya ce duk lokacin da bala'i ya same shi a lokacin nan ne Allah zai sanya mai wata nutsuwa a ran shi sai ga mutum ya nutsu yana neman ina zai samu mahita al-imam Ahmad Mustapha al-Maraghi da ya zo tafsirin wannan aya ya ce ala bi zikirillah ai da ambatan Allah ne tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa ya ce ai bi zikrillah wahdahu ya ce da ambatan Allah ne kadai zuciyoyin masu imani suke samun nutsuwa haka wa yazulul qalaq wal ittirab min khashiyati haka duk wani damuwa da wani firgici Allah subhanahu wata'ala yana cire shi a wurin mutanen da suke zuwa inda ake ambatan Allah don me yasa Allah yake cire wannan al'imamu maraghi yake cewa bai ma yufdihi alaiha min nurin iman saboda a wurin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce akwai wani imani da Allah yake kwaranyowa a cikin zukatan wa'anda suke zamna a wannan wurin shi yasa za ka gansu suna da nutsuwa kuma ba su da firgici sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana taya musu da tsoro za ka ga ba su da tsoron rayuwar duniya baya da tsoron cewa ɗan lokacin da zai ba Allah zai rasa wani abu na rayuwar duniya haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani uzkurullah ku ambata Allah zikran kasiran ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asilan haka ku yi ma Allah tasbihi da safa kuma da marece al-imam al-qurtubi da yazo tafsirin wannan aya sai yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayan shi da su ambace shi kuma su gode mishi sannan su yawaita yin haka ba don komi ba saboda ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima daban-daban ya mana ni'ima ta musulunci haka ya mana ni'ima ta mu zo mu zamna mu saurari abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da abin da manzo Allah subhanahu wa ta'ala da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ba karamar falala ba ce shi yasa aka ce al'imamul ƙurtubi ya ce Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayan shi da su kira shi kuma su gode mishi sai ce zikiran kasiran ambato mai yawa ai yana daga cikin ambato mai yawa ka zo ka zamna inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce saboda ba ɗaya kake da wanda zai keɓanta ba shi kaɗai yana tasbihi ko yana istighfari ko yana wani abu kana cikin lada irin ladar da baka tunani da wani alheri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada maka haka ya ku ‘yan uwa musulmi idan muka koma a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dardar da hadisai da dama sun yi bayani akan falalan masu baro aikansu su zo su zamna wurin da ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala al'ima abu huraira ya fitar da hadisi wanda al'imam muslim mai hitar yake cewa ya ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah wasu mutane ba za su taɓa zamnawa ba a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah yatluna kitaballah suna ambatan littafin Allah suna tintintinin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a cikin wannan masallacin wa yatadarasunahu bainahum suna koya ma junansu abinda Allah ya ce da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa nazalat alaihimus sakina ya ce tabbas sai nutsuwa ta sabkar ma wa'annan mutanen wa'anda suke zamnawa a inda ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ghashiyatuhumur rahma haka rahama za ta lullube su wa hafatuhumul mala'ika sannan mala'iku za su kewaye wa'annan mutanen wa'anda suke zamna inda Allah inda ake ambatan Allah wa zakarahumullahu fi man andahu sannan Allah zai ambace su a wurin mala'ikun da suke tare da shi Allah zai ce ma mala'iku ku duba ku gani ga wasu bayuna can sun bar neman kuɗinsu sun bar ayyukansu sun bar bukatunsu sun zo sun zamna suna sauraron abinda Allah ya ce da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imamun nawawi da ya do sharhin wannan hadisin ya ce wa zakarahumullahu fi man amdahu ai Allah zai ambace su a wurin wa'anda yake tare da su da cewa mala'iku ai zikruhum lillahi mubahatan wa iftikharan bihim bis sana'il jamil alaihi ai Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci wa'annan mutanen wa'anda suke halartar wurin da ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana ma mala'iku ninu da su, Allah yana alfahari da wa'annan mutanen yana yi musu yabo a gaban mala'iku yana ce musu ku dubo wasu bayuna ga can sun bar aikansu sun zo sun zauna inda ake ambatona. Allah subhanahu wa ta'ala zai yaba su a gaban mala'iku. sannan al'imamun nawawi ya ce ai wannan hadisin hadisi ne ingantance akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi haka imam muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin shi haka ibn maja shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin shi haka abu dawud da tayalisi wa abd bin humayd ya fitar da wannan littafin shi ma wannan hadisin shi ma a cikin littafin shi haka yan uwa musulmi idan muka koma a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yau za mu samu wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito yake cewa ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya aqadu qaumun yazkuruna Allah azza wa jal yace wasu mutane ba za su taba zamnawa ba suna ambatan Allah illa hafatuhumul mala'iku ba ce mala'iku sun kewaye wa'annan bayan Allah ba wanda suka zamna ana ambatan Allah a wurin wa ghashiyatuhumur rahma haka kuma rahama Allah za ta lullube wa'annan mutanen wa nazalat alaihimus sakina kuma haka nutsuwa za ta tabbata a zukatan wa'annan mutanen wa zakarahumullahu fi man andahu haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci wa'annan mutanen da suka zamna inda ake ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace su a wajen mala'iku yana yabo akan aikin da suka yi yana nuna ma mala'iku irin bazintar da wa'annan bayan suka yi na baro ayyukansu da zowa kuma su zamna inda ake karatun littafin Allah haka ɗan uwa musulmi idan muka koma a littafin da al'imamul bukhari da muslim suka wallafa har yau za mu samu wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna lillahi mala'ikatan ya tufuna fiturki yaltamisuna ahlar zikri abu hurara yake cewa ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna lillahi mala'ikatan Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku wanda ya tufuna fiturk mala'ikun nan suna yawo a cikin unguwanni suna yawo a cikin hanyoyi suna yawo a cikin garuruwa suna yawo a ban ƙasa mi wa'annan mala'ikun suke yaltamisu na ahlar zikar suna neman ina ne mutanen da suka zamna suna ambatan littafin Allah wa'annan mutane ne suka zamna ana tuna musu abinda Allah ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan mala'ikun da suke yawo a ban ƙasa fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah tanadau idan suka samu wasu bayan Allah sun yi zamne suna ambatan littafin Allah sai su kira tanadau halummu ila hajatikum sai su kira da babban murya suna kiran sauran 'yan uwansu mala'iku kurugo kurugo zuwa ga bukatarku halummu ila hajatikum kurugo kurugo ga wasu bayan Allah mun tarro su suna ambatan Allah kurugo ga abin da Allah ya turo ku ku zo nema akan ban ƙasa ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa yuhibunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya sai wa'annan mala'ikun su sabko daga sama ta duniya sai su lullube wa'annan mutanen wanda suke zamna inda ake ambatan Allah da fukafukansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su duk da ya yi su sanin abin da yake faruwa a ban ƙasa fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangijin su ya tambaye wa'annan mala'iku wa huwa a'lamu bihim ya yi su sanin abin da wa'annan bayin suke yi lokacin da suka zamna ana tuna musu littafin Allah sai Allah ya tambaye su ma yaqulu ibadi wa'annan bayin na wa'anda suka zamna ana tuna musu Allah ana tuna musu manzan Allah ni suke cewa sai mala'ikun nan su ce yusabbihunak ai mutanen nan sun yi zamne suna ma tasbihi sun yi zamne ana karanta aya Allah sun yi zamne ana karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yukabbirunak wa'annan mutanen suna girmama ka wa yahmadunaka kuma suna gode maka da ni'imar da ka ba su ta ƙarhi da ta lahiya wadda ta sa har suka zo suka yi zamna inda ake ambatan Allah wa yumajjidunaka sai mala'iku su ce ma Allah wa'annan mutanen suna girmama ka sai Allah ya ƙara tambaya wa'annan mala'ikun sai ya ce musu fa yaqul sai ya ce hal ra'auni wa'annan mutanen da suka baro ayyukansu suka zo suka zamna ana tuna musu Allah ana tuna musu manzan Allah shin sun gane ni sai mala'ikun nan su ce la wallahi ya rabb a'a ko dai su gane ka ba ma ra'auka ai bu su ganka ba imani ne da kai yasa suka baro ayyukansu suka zo suka yi zamana inda ake ambatan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi wa'annan mala'ikun nashi sai ya ce musu fama yas'aluni mi suke tambaya ta wa'annan mutanen da suka baro ayyukan suka zo suka zamna inda ake ambatan Allah menene suke so in ba su sai mala'iku su ce yas'aluna kal janna ai sun zo sun zamna ne ba dan komi ba saboda gobe a ranar kiyama ka saka musu da aljanna sai Allah ya tambayi wa'annan mala'ikun wahal ra'auha tun su wa'annan bayan Allah sun ga aljanna da suka zo suka yi zamne dan in saka musu da ita sai mala'ikun nan su ce la wallahi ya rabbi ma ra'auha mala'ikun nan su ce a'a ya Allah mutanen nan ba su ga aljanna ba imani ne da ita kawai yasa suka zo suka yi zamne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tambaya wa'annan mala'ikun ya ce fa kaifa laura auha to yaya da a ce sun ga wannan aljanna mutumin da ya zo ba Allah lokacin shi bai ga aljanna ba to yaya inda ya ga wannan aljanna sai wannan mala'ikun su ce ma Allah law annahum ra'auha da dai a ce wa'annan mutanen sun taba ganin aljanna kanu ashadda alaiha hirsan tabbas da sai sun ƙara ba da kuzari a wurin halarta wurin da ake ambatan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashadda laha talaban sannan mutanen nan da sun ƙara zare damtse a ganin cewa sun samu wannan aljanna wa azamuhum fiha ragba wa azamu fiha ragba sannan mutanen nan da sun ƙara kwaɗayin cewa ka sanya su aljanna inda sun gane ta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambayi wa'annan mala'ikun ya ce musu fa fima yata'awwazuna to menene wa'annan bayan nawa suke tsoro har suka zo suka zamna inda ake ambatona inda ake ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa'annan mala'ikun su ba Allah amsa su ce yaquyata yaqulun sai wa'annan mala'ikun su ba Allah amsa su ce yata'awwazuna minan nar wa'annan mutanen da suka bada lokacin su ai suna neman tsari ne daga wuta sai Allah ya ƙara tambaya wa'annan mala'ikun ya ce musu wahalar auha shin mutanen nan bayan allah nan kau sun ga wuta sai mala'iku su ce ma allah wallahi ba su ga wannan wutar ba sai allah ce to yaya da a ce sun ga wannan wutai sai mala'iku su ce ma allah laura auha da sun ga wannan wutar kanu a shadda min hafiraran tabbas wa'annan mutanen da suka ba da lokacinsu a wurin sauraron abin da allah subhanahu wata'ala ce da sun ga wuta da sun yi kowa gushe mata da sun yi kowa gudun wannan wutai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce musu laura auha mala'iku sun su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala da sun ganta kanu a shadda laha firarar ai da sun kasance sun yi kowa gudunta wa a shadda laha makafatan da kuma sun yi kowa tsoron wannan wuta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce musu fayaqulun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'iku ushihidukum ku shaida daga yau cewa wa'annan mutanen da suka baro aikansu suka zo suka zamna inda ake ambatan Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam anni qad ghafartu lahum Allah sai ya ce ma wa'annan mala'ikun ku rubuta ku shaida cewa lalle ni Allah subhanahu wa ta'ala na gafarta ma wa'annan mutanen wa'anda suka zo suka zamna ana ambatan Allah ana ambatan abinda manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga nan sai wani mala'ika daga cikin mala'iku sai ya tashi fa yaqul sai ya ce ya Allah fa yaqulu malakun min al mala'ik wani ɗaya daga cikin mala'iku sai ya tashi ya ce fihim fulanun laysa minhum akwai wani bawan Allah baya daga cikin wa'annan mutanen da suka zo suka zamna ana ambatanka ana ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai inna ma ja alhajati shi mutumin wata bukata ce ta kawo shi koko ya zo wucewa ne ya ji ana ambatan Allah sai ya zamna don ya saurara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce humul julasa wa'annan mutanen su ne abokan zama wanda la ya shiga jalisuhu ai duk mutumin da ya rabe su to ba zai taɓe ba duk mutumin da ya rabu wa'annan mutanen ba zan bar shi bai wulakanta a duniya kuma ba zan bar shi bai wulakanta a ranar tashin alkiyama ashe yan uwa musulmi mu ba Allah lokacin da bai taka kara ya karya ba a rayuwar mu ba karamar falala bace ba karamar rahama bace ba karamar soyayya bace Allah har ya ba mu ikon mu zo mu zamna inda ake tintini inda ake cewa Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai kai da ka zo ka zamna ba a mutumin da ya zo tana yawa ma jiran ka ne yake ka ƙari wata bukata ta kawo shi amma wannan zaman da ya yi Allah ya ce ashe da mu mala'iku cewa shi ma na gafarta mishi to bale wanda ya zo ya zamna yana ambatan ana ambatan Allah ana cewa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi yana nan a cikin littafin al'imamu bukhari kuma yana nan a cikin littafin al'imamu muslim haka ‘yan uwa musulmi idan muka koma a hadisi za mu tarlo cewa sufiyan mu'awiyatu bin abu sufiyan ya fito bakin koha gidanshi sai tardo mutane suna zamna ana ambatan allah da ya tardo wa'annan mutanen suna zamna ana ambatan allah sai ce musu mi ya zamnar da ku ana sai suka ce a ai mun zamna ne ana ambatan Allah ana ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tsakaninku da Allah babu abin da ya kawo ku sai wannan suka ce wallahi babu abin da ya kawo mu mun zo ne kawai ana tintintini ana gayin abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to zan ba ku labari wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya huto sai tardo mutane suna karatu a masallaci ya tambaye su me ya zamnar da ku anan suka ce ai mun zamna ne muna ambatan Allah muna gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya yi mu ta musulunci manzo Allah ya ce ma wannan mutanen kun tabbatar da ba abin da ya zamnar da ku sai wannan suka ce wallahi manzo Allah mu babu abin da ya zamnar da mu sai wannan sai ya ce to ba wai ina tambaye ku bane saboda ina tuhumar ku ko ban yarda da ku ba amma ina so in ba ku labari ne walakinnahu atani jibril jibrila ne ya zo mini fa akhbarani yake gaya mini cewa annallaha azza wa Allah subhanahu wa ta'ala yana can yana alfahari da ku a wajen mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala yana can yana nuna ma mala'ikun shi cewa ku dibo ga wasu bayuna can sun zo sun zamna inda ake karanta littafin Allah inda ake karatun littafin manzan Allah inda ake karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam haka idan muka koma a wani hadisin da sahal bin al-hanzaliya ya rawaito za mu ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma jalasa qaumu wasu mutane ba za su taba zamnawa a wani mazamni ba yazkuruna Allah suna ambatan Allah fa yaqumuna sai su tashi hatta yuqalu lahum hasi Allah ya ce qumu ku tashi qad ghafara Allah lakum Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe muku wa buddilat sayyi'atukum hasanat haka ƙananan zunubanku kuma Allah subhanahu ta'ala ya goge su ya maida su su zamanto lada haka wani hadisi na Abdullah ibn Amru yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ganimatu majalisiz zikr man ya tambayi manzon Allah cewa menene ganima wani tagomashi wani abu ne mutum zai samu mutumin da ya baro aikin shi ya zo ya zamna inda ake ambatan Allah ake ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace ganima zai samu manzan Allah ya ce ganimatu majalisis zikar ya ce to tsaya ka shi abin da ake samu ganimar da ake samu idan an zo an zamna wurin da ake ambatan Allah ake ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatul janna ai mutanen da suka zo suka zamna ana ambatan Allah ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasan su raban da za su samu shine aljanna manzo Allah ya ce ghanimatuhum ai raban su aljanna sannan ya ƙara cewa aljanna ya ƙara maimaitawa dan ya tabbatar maka da cewa wa'annan mutanen babu wani abu da Allah zai saka musu da shi wanda ba aljanna ba ƴan uwa musulmi ashe halarta wurin da ake karatu halarta wurin da ake cewa Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da wata falala wanda ya yi mutumin da zai je ya zamna shi kaɗai yana karatun alkur'ani ya yi mutumin da zai je ya zamna shi kaɗai yana istighfari ya yi mutumin da zai je ya keɓanta shi kaɗai yana wata ibada saboda akwai wata rahama da take sabka da wata nutsuwa da sannan mala'iku da suke kewaye wurin wanda wannan falalar da wannan darajar ba kowane wuri ke samun ta ba sai wuraren da ake ambatan Allah sai wuraren da ake ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna mini da cewa lokaci yayi a nan zan tsakaita zan cike da wata ƙisa guda wadda wani malami ana ce mishi muhammad bin ismail al-muqaddam ya wani littafi wanda ake cewa uluwul himma menene zai kara ma musulmi himma yake cewa al'imam ibn hushaim ibn bashir wani malami ne da aka yi a zamanin addaular umawiyya malamin hadisi ne malamin imam ahmad bin hanbal ne sannan kuma duk malaman da ake cewa suna da littafan hadisai sun rawaito daga wannan malamin ya ce wannan malamin sanadiyyar mutuwa shi ya taho ne saman jakin shi ɗaliban ilimi suka tunkare shi kowa yana neman a gaya mishi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin rugogoniya har suka ture wannan malamin daga saman jakin shi abin da ya yi sanadiyya ya shimu abin da ya sanadiyya har wannan malamin ya rasu ashe yan uwa musulmi magabata sun kasance suna rugowa domin su samu wannan falalai suna rugowa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma mala'ikun shi ku gaya ma wa'annan mutanen na yahe musu haka ja'far ibn darastawai wani malami ne da aka yi wanda an haife shi a shekara ta 258 yake cewa sun kasance suna zowa wani majalisi na ali ibn al-madini ya ce idan ana karatu a ce misali za a yi karatu gobe da saye ko ko za a yi karatu gobe to za su zo masallaci ne tun sallar la'asar su zo su zamna a nan za su kwana a nan za su wuni sai gobe domin su zamna kusa-kusa da inda malam koko domin su zamna inda sautin karatu yana kai musu haka yake cewa ya ga wani lattizo yana da alkyabba ya zo ya zamna a wurin da ake karatu lattizan nan yana jin hitsari hitsari ya dame shi ya hudda alkyabba shi ya yi hitsari a cikinta ya dukunkune ya sa aljihun shi saboda mi saboda kai ya tashi daga ya je ya hitsari ya zo ya tar da an zamne mushi wajen da zai zamna ya saurari karatu ashe yan wa musulmi mu zo mu zamna inda ake ambatan Allah abu ne wanda yana da falala wanda falalar shi ba ta da wani sakamako in ba aljanna ba da yahuwa da nutsuwa da kuma alfahari da Allah yake yi da wa'annan mutanen da suke zuwa inda ake ambatan Allah a nan lokaci yayi a nan za mu dakata abinda muka karanta daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana allah ya sanya mu a cikin bayu wa'anda suke halartar inda ake ambatan allah subhanahu wa ta'ala suna tuna ma junansu abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد